أيها الأحبة في الله معنا كنز من كنوز جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام والتي أخرجها أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه الألباني حيث قال صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزاعم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل أمته عليه وما ترك من شر إلا حذرها منه يدل عليه الصلاة والسلام أمته على خير الدنيا والآخرة في كلمات وجيزة ألا وهي على النحو نحو التالي أولا قوله يا شداد بن أوس هذا فيه أسلوب إثارة الانتباه والشعور بالود في ندائه عليه الصلاة والسلام في ندائه عليه الصلاة والسلام بأحب الأسماء إلى المنادى وهذا من السنة وفيه فضيلة لشداد بن أوس رضي الله عنه ثانيا أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات أي إذا رأيت الناس قد أقبلوا على الدنيا فأقبل أنت على هذه الكلمات الجامعة والنصائح النافعة فإن من حازها وعمل بها فقد حاز خيري الدنيا والآخرة يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى كثيرا ما رأينا من طلب الآخرة فأدرك معها الدنيا وما رأينا قط من طلب الدنيا وأدرك معها الآخرة فعليكم بالآخرة فاطلبوها وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قد قدر له صححه الألباني ثالثا أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر هذا أيضا من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام فهو من أعظم ما جمع خيري الدنيا والآخرة أن يثبت الله قلب المؤمن على هداه لقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فما تخاف علينا فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء صححه الألباني وتلا معاذ رضي الله عنه قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله ففيما ذكر كفاية ولله الحمد والمنة نكمل بقية كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث إن شاء الله تعالى في خطبتنا القابلة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى masu daraja hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima wacce take mai girman gaske ni'imar da Allah subhanahu wata'ala bai yi ma wani ba cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam shine yadda Allah madaukakin sarki ya bashi jerin gwano na tarin kalmomi wadda yake iya takaita su cikin kalma guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya takaita kalmomi guda 100 cikin kalmomi guda 10 kuma sakon da yake so ya isar ya isa yadda ya kamata saboda ni'ima da baiwa da Allah subhanahu wataala ya masa na azanci da fasaha na magana ta yadda yake iya takaita kalmomi waɗanda suke cike da fasaha da kunshe kuma da ma'ana kuma ya isar da sako yadda ya kamata wanda idan za a duba waɗannan kalmomi a fasa su a fassara su a yi sharhin su a yi ƙarin bayani a kansu kalmomi ne ga su guda goma amma sai a kwashe kalmomi sama da ɗari ba a fito da abin da kalmomin suka kunsa ba wannan baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe wannan manzo namu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ita wanda sauran annabawa Allah maɗaukakin sarki bai yi musu wannan falalar ba kamar yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tabbatar da haka ɗin a cikin hadisin da aka samu daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki yarda da shi wanda imamu muslim ya fi da shi cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni akan sauran annabawa da suka gabace ni da abubuwa guda biyar guda shida daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace u'titu jawami' al-kalim an bani jerin gwanan kalmomi wanda zan iya takaita su cikin takaitattun kalmomi ma'ana azanci da fasaha na magana cikin kuma takaitattun lafuzza wannan abin da aka fifita manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da shi cikin abubuwa guda shida akan sauran annabawa. To, ‘yan uwa a wannan haduwa tamu akwai wata taska cikin taskoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta kunshi takaitattun kalmomi amma suna cike da tarin fa'idodi da darussa a rayuwar musulmi kalmomi ne guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa waɗanda waɗannan kalmomi guda goma idan aka rungume su sun ishe ka kai daddaɗar rayuwa a duniya ka zauna lami lafiya cikin kabari ka tashi cikin walwala ranar gobe kiyama aljanna ta zanto makoma gare ka ga sunan kalmomi ne guda goma amma kuma suka kunshi rayuwarmu gaba ɗaya idan muna so mu rabautu gaban ubangiji subhanahu wata'ala kuma mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya da muke rayuwa cikinta waɗannan kalmomi ‘yan uwa imamu ahmad ya fidda su cikin littafinsa na hadisi al-musnad sannan imamul hakim ya fitar da su cikin littafinsa na hadisi al-mustadrak ala sahihai wanda al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani ɗaya daga cikin malaman hadisi na wannan zamani ya inganta wannan hadisi da ya kunshi waɗannan kalmomi hadisin an samu daga shaddad bin aus Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ɗaya daga cikin sahabbai masu falala na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya shaddad bin aus idza ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fiddata فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a nan gurin ya kira sunan wani cikin sahabbansa da ake kiransa Shaddad bin Aus dan ya amfanar da shi kuma amfanin ba zai takaita a iyakansa ba yana so amfanin yayi yaɗo ga duk lokacin al'ummarsa saboda yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake so mana alkhairi manzan Allah yana mana fatan alkhairi duk wani abu da zai zama alkhairi a gare mu a rayuwarmu ta duniya da lahira manzan Allah yana fatan wannan abu saboda kaunar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake mana mu al'ummarsa duk wani abu da zai zama kalubale gare mu a rayuwarmu ta duniya ko kuma ta gobe kiyama manzan Allah ya tsawatar mana saboda yadda kwata-kwata baya son abin da zai musguna mana a duniyar mu ko a lahirar an tambayi salmanul farisi cewar manzonku ya sanar da ku komai da komai gabanin ya koma ga Allah ya ce haka ko tantama babu babu wani alkairi da annabi ya san zai amfane mu mu al'ummarsa a duniyar mu ko a lahirar mu face ya umurce mu da mu aikata shi ya nusar da mu wajen aikata shi sannan babu wani sharri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san zai cutar da mu a duniyar mu ko a lahirar mu face ya tsawatar mana wajen aikata wannan abu saboda yanda yake kaunar mu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kullum maganar sa kenan ya ubangiji al'ummata al'ummata damuwarsa al'ummarsa Allah sai kwantar masa da hankali ya nitsar masa da zuciyarsa ya saukar masa da aya yake bashi tabbacin Allah zai bashi abin da zai gani ya nitsu ya samu kwanciyar hankali ya burge shi cikin al'ummarsa Allah subhanahu wata'ala ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba ai ubangijinka zai baka abin da zaka yarda ka samu kwanciyar hankali ka samu nitsuwa cikin al'ummarka saboda haka ka kwantar da hankalinka wannan alkawarin da ubangiji ya masa ke kuma yanda muka ga 'yan uwa musulunci ne yana ta ƙara faɗi yana ta ƙara yaɗo a ban ƙasa a duniya har yankin makiya musulunci ɗin za ka fahimci cewar alkawarin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauka wa manzansa ya cika masa alkawari in ka duba adadi da dandazo na masu shiga musulunci a yankunan kafirai sai kai mamaki za ka fahimci cewa al'amarin na hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ‘yan uwa da za mu duba shi kamar yadda muka yi bayani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambaci wani dandazo na abubuwan da za su amfanar da mu a duniyanmu da lahiran amma kuma cikin kalmomi takaitattu guda goma na farko daga cikin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan hadisi wanda in muka ɗauke shi za mu fita da darussa da fa'idoji kuma zai amfane mu a duniyarmu da lahirarmu faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama da ya yi farkon hadisin ya ce ya shaddad guni aus ya kai shaddad ɗan aus wannan kira ce annabi ya yi ma wannan sahabi mu duba waɗannan kalmomi mu ga kalmomi ne guda nawa ya shaddad guni aus kalmomi ne guda hudu ga ya ga shaddadu ga bunu ga aus in mun tura kuma za mu ce kalma ce guda suna ne annabi ya kira ya kira wani ne cikin sahabbansa kakenan za mu iya tura ta mu dunkula ta mu ce kalma ce guda annabi ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa to iya kiran ne kawai lafazin annabi ya kunsa ba iya kiran ba ne kawai lafazin ya kunsa akwai darussa karkashi shi yasa annabi in yayi magana ka kalli maganar da idan basira zaka fita da darussa da fa'idoji da zaka amfana da su a duniyarka da lahirarka kalma ɗaya in annabi ya faɗi sai mun amfana da ita zamu iya cire darussa da fa'idoji guda goma ko sama da haka yanzu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaddad ibn aus malamai sun yi kokarin ciro mana darussa karkashin wannan kira da yiwa wannan sahabi nasa shaddad ibn aus abu na farko suka ce za mu fahimci kyautata mu'amalar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa sahabbansa tunda manzan nan fa manzo ne na Allah kuma cikin manzannin nan ba wanda ya kai shi daraja ba ma haka ba duk cikin 'ya'yan annabi Adam ɗan Adam da ya rayu a ban ƙasa da wanda ke rayuwa da wanda zai rayu nan gaba ba wanda ya kai shi kima gurin Ubangiji sai gashi wani na ƙasan ƙasan ƙasa da shi annabi yana kama sunansa yana kiransa saboda me saboda kyautata mu'amalarsa wannan darasi ne babba da zamu fita da shi ɗan uwa kar wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya baka ko wata kujera da Allah madaukakin sarki ya baka ta ruɗe ka ta sa kare na waɗanda suke ƙasa da kai wannan ba ɗabi'a bace ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mutum ne wanda yake mai saukin kai mutum ne mai saukin hali mutum ne wanda ya iya zamantakewa da kowane irin mutum maɗaukaki zai bashi matsayinsa wanda yake makaskanci zai mu'amala da shi a daidansa ba tare da ya nuna masa shi makaskanci ba ne ba tare da ya nuna masa shi yana sama da shi ba sallallahu alaihi wasallam annabi yana zama cikin sahabbansa su ci abinci a kwano guda yana zama a majalisi guda shi da sahabbansa suna tattaunawa idan baƙo ya zo yana so ya gana da annabi sai kasa gane wane ne annabi saboda yadda ya saje da su domin sauki na hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kiran nan da yayi ma wannan sahabi wanda yake kasan kasa kasa da manzan Allah malamai suka ce na nuna mana kyautata mu'amalarsa ga sahabbansa wanda darasi ne mai girma da ya kamata al'ummarsa su ɗauka su fa'idanti da shi wajen mu'amala tsakanin su su ya su musamman idan kana da wani matsayi akan sauran mutane wannan matsayi ba zai baka dama ka rena su ka wulakanta su ka kaskantar da su ka ci mutuncinsu ka ci zarafinsu ka ɗauke su ba a bakin komai ba wannan ba ɗabi'a ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake mu'amalantar sahabbansa ba za mu fahimci haka daga kiran nan da ya yi wa shaddad bin aus wannan darasi na farko kenan da malamai suka cire mana ƙarƙashin wannan kira da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi ma wannan sahabi nasa mai daraja abu na biyu da malamai suka fitar mana ƙarƙashin wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya shaddad bin aus ya kira shi da suna wanda yake mafi soyuwan sunaye a gare shi shi ne aka ce za mu ɗauki darasi shi ne idan ka tashi za ka kira mutum karka kira shi da sunan da baya su domin manza Allah duk wanda zai kira cikin sahabbansa yana kiransa ne da sunan da ya fi so sayyidina aliyu annabi yana kiransa abu turab sai aka wayi gari sayyidina aliyu a duniya ba sunan da ya fi so kamar abu turab kuma annabi ne masa wannan lakabi sallallahu alaihi wasallama to anan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira shaddad ibn aus da wannan suna ya san cewa shaddad yana son wannan suna shi yasa annabi ya kira shi da shi kenan ana so duk wanda zaka kira in kasancewar sunan da zaka kira shi da shi baya son wannan suna to ba karantarwar manzon Allah bane ka kira mutum da sunan da baya so bi salismul fusuq ba'da al-iman haka Allah ya faɗi cikin alkur'ani to shi yasa annabi duk wanda kaji ya kira shi da suna ya duka wannan amala irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin mu fahimci matsayin shaddadu bin aus a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda manzan Allah ya kira sunansa ya ambata masa wasu abubuwa da za su amfane shi a duniya da lahira idan ya yi riko da su kenan yana da matsayi na musamman a gurin manzan Allah sallallahu ta'ala hankalinsa ya taro hankalinsa zuwa gare ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan kenan wanda kake so ka isar masa da sako ana so ka dawo da hankalinsa zuwa gare ka kamar yadda manzon Allah yake idan yana so ya isar da sako yana kokarin dawo da hankalin waɗanda suke sauraron sa zuwa gare shi wannan ma darasi ne babba da zamu fita da shi kenan wannan yana nuna mana falalan wannan sahabi da ya samu matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku duba 'yan uwa lafazi ne fa kwaya daya amma akalla malamai sun cire mana fa'idoji guda hudu karkashin lafazin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanda Allah ya bashi jerin tarin kalmomi da zai iya ture su ya hada su cikin kalma guda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idza ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fiddata fakniz ha'ula'il kalimat ya ce idan ka ga mutane na kokuwar tara zinari da azurfa suna kokuwar tara abun duniya suna gasan tara abun duniya to kai karka shiga a yi wannan gasar da kai saboda abun duniyan nan duk wanda ya zo duniya ba da shi ya zo ba kuma yanda ya zo ya same shi a duniyar nan haka zai tafi ya bashi saboda haka ka yi ƙoƙarin fafutukar abin da za ka tafi da shi kuma ya amfane ka gobe kiyama shi ne annabi ya ce masa fakinis ha'ula'il kalmat ka yi ƙoƙarin taskace wa kanka kange wa kanka waɗannan kalmomi annabi zai ambata masa wasu kalmomi waɗanda su suka fi cancanta ya yi ƙoƙarin tara wa kansa don su amfane shi ranar gobe kiyama amma zinari da azurfa ba za su amfane shi ba a ce ya fi kowa dukiya a duniya ko a Najeriya wannan ba zai amfane shi ba gaban Ubangiji subhanahu wata'ala har sai in yayi abin da ya kamata da wannan abin da ya tara amma waɗannan kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ambata wa Shaddad ibn Aus za su amfane shi a duniya kuma za su amfane shi a lahira shi yasa al-Imam Al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace kathiran ma ra'ayna man talaba al-akhirata fa adraka ma'aha ad-dunya yace da sautari da dama mun gani cikin bayin Allah wanda yayi fadi tashin neman lahira da wannan lahiran sai Allah ba shi duniya zaka ga mutun lahira kawai yasa gaba ita yake nema to tunda lahirar da duniyar duk ta ubangiji ne ubangijin ya ga dama sai ba shi duniyar duk da koda bai nemi duniya ban ubangiji ya ga dama sai kasa sai ba shi kaso mai yawa haka Hassan al-Basri ya bayyana yace wa mara aina qattu man talaba ad-dunya wa adraka ma'aha al-akhirah ce tunda muke kuma a rayuwar mu bamu taba ganin wanda yake ta fadi tashin neman har sai in yayi kokarin neman lahiran da duniyar amma baka kokarin neman lahirar a akai kawai duniyar kake nema shin kana ga a lokacin da kake neman duniya zaka samu lahira a take yace ba zai yiwu ba amma yanzu da kake neman lahira a take Allah zai iya baka duniya saboda a dare ɗaya Allah zai iya azurta mutum amma addini fa ilimin addinin musulunci a dare ɗaya mutum ya taɓa wayan gari ya zama malami amma Allah ga dama a dare ɗaya sai ka zama miloniya amma malinta fa yau da gobe yau da gobe za ka san addinin kafin ka zo ka fara aiki sai ka yi shekara goma shekara ashirin kana ta faɗi tashin ƙoƙarin sanin addini da kuma ɗabbaka shi amma dukiya in Allah ya so a awa ɗaya zai baka ka zama miloniya wanda kuma har ka mutu ba za ka ƙara talauci to wannan dai kaman jan hankali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa Shaddad bin Aus kan cewar mafi alkairin abin da mutum ya yi faɗi tashi shi ne lahira duniya kamar 'yan rakiya ce bai kamata mutum ya shagaltu da ita ya faka lahira a gefe ba to kalma ta farko da annabi ya fara ambata wa shaddad bin aus ɗan uwa yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu bijiro da ita ba kenan waɗannan kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta ambata musu idan Allah ya kaddari mu wani karar za mu ci gaba da duba su ɗaya bayan ɗaya mu ga yadda annabi ya dinga zayyana wa shaddad bin aus abubuwan da in yayi kokarin kiyaye su wa kansa zai yi babbar riba a duniya kuma yi babbar riba a lahira abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kuskure ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya datar da mu da datarwarsa wannan damana da muke ciki Allah ya ƙara sanya albarka cikinta ruwan nan da ubangiji ya saukar mana ya sa ya zama mai amfani ga abubuwan da aka shuka da abin da manoma suka shuka ubangiji ka sanya albarka ciki ubangiji ka shiga tsakaninsu da yin asara bisa ga abin da suka shuka ka shiga cikin al'amuranmu ya ubangiji ka datar da mu da datarwarka ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke ya Allah ka shugabantar da mutanen kirki a kanmu kar ka shugabantar da mutanen banza a kanmu duk inda musulmi yake a fadin duniya ubangiji ka taimake shi ka amintar da shi daga firgici da tsoro duk wani wanda ke gallaza wa musulmi a duk inda yake ubangiji bai fi karfinka ba ka nuna masa ikonka da buwayarka da isarka a gare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله